بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat muna ƙara godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamarsa ne da ni'ima da ya yi mana rayuwarmu take gudana har zuwa wannan lokaci ga kuma lafiya da ya bamu ta yadda za mu iya aiwatar da ibadodinmu gwargwadon hali na azumi da salloli da karatun alkur'ani da kuma zuwa karatun alkur'ani din muna godiya ga Allah da ya mana wannan baiwai roƙonmu ga Allah abu nabi Allah ya amsa mana gashi Allah ya kawo rayuwarmu yau muna sha bakwai ga watan ramadan wata mai albarka hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan hudu shekara 2022 lissayin haihuwar annabi isa alaihi salam a cikin wannan masallaci mai suna aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da ke cikin wannan gari na da magaram a wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Yau za mu tashi a sabuwar sura, surar da aka sani ko ta shahara aka ta yi suna a wannan yanki namu, wadda aka sani suratu yasin, wadda hatta da wanda bai taɓa karatu ba, inda mazaunin wannan wurin ne ya ji sunan yasin. Wani bai san alkur'ani ba irin yadda ya san yasin domin yawan yadda yake ji ana labarin yasin yasin to bejin ana faɗa ƙur'ani haka wani kuma da ita yake barazana yake tada kura ya ba mutane su wani kuma labarin yake ji ya ɗauka wata mangaza ce ta sharri duk sanda ake so a yi wani bala'i sai a je a ɗauko ta wannan sura sura ce kamar sauran surori na alkur'ani yadda ka san sauran surori daga cikin surorin ƙur'ani masu karantar da gaskiya amana tausayi alkhairi ko yadda albarka da abubuwa kyawawa ita ma wannan sura shine take yi sannan wannan sura tana da albarka kamar yadda sauran surorin alkur'ani suke da albarka ana kuma roƙon Allah da wannan sura kamar yadda ake roƙon Allah da sauran surorin ana kuma neman tsari da wannan sura kamar yadda ake neman tsari da sauran surorin alkur'ani kuma ita suratul yasin sura ce makkiya idan an ce sura makiya mun sha yin bayani cewa ita ce surar da ta sabka kafin hijira shine zance mafi wato shahara wanda kuma ya kusa da ganewa idan ana so mutane su gane surar da aka sabkar da ita kafin annabi ya hijira to galiban surorin da suke kafin mandan Allah ya hijira na makka suna magana ne akan tabbatar da aƙidar musulunci a sa maka yarda da Allah a koya maka tsoron Allah a koya maka kyamar saban Allah a tsoratar da kai wuta a kwadaitar da kai aljanna a tabbatar ma ɗayan biyun wannan ko wuta ko aljanna ɗaya za ka samu ko kai wane ne cikin ɗayan biyun nan za ka tabbata to sai a gaya maka ni'imomin aljanna a sanar da kai azabobin wuta don a kwadaitar da kai aljanna a kuma tsoratar da kai wuta don kar ka fada cikinta to bayan mutum ya tsorata ya san matsayin ubangiji ya ji yadda Allah yake da ƙarfi da iko a kan kowa ba abin sani ba na ya sanar da kai yadda za ka yi akwai wuta akwai aljanna don ka ji tsoronsu to bayan an kwadaitar da kai wannan an tsoratar da kai wuta sannan sai a gaya maka ayyukan da za ka yi don kauce ma wuta da abubuwan da za ka yi don ka samu aljanna to wannan shine abin da surori makiyya suke karantarwa shi yasa galiban ɗinsu ba za ka ji ana maganar shari'a a cikinsu ba ko a ce kar a sha giya ko a ce a daina zina ko a ce a daina caca ko a ce a yi sallah a yi azumi duk ya shahi surori madaniya wannan yanzu ana so ka yarda da samuwar ubangiji kai bawa ka karɓi matsayinka na kai bawa ne wanda ya halicce ka shine Allah kuma shi kadai ne ba su dewa ba ne abin da ya ga dama kuma zai zartar ba mai hana shi wannan ita sura daga cikin aikin abin da take koyar da mu tana sanar da mu matsayin wa'azi da amfanin wa'azi da matsayin wane ne yake ƙin wa'azi kuma wa ke son wa'azi sai ta huto hili ta yi bayanin duk wanda ka gaina ƙin wa'azi shaidan ne ko mutum ne ko aljani ne shaidan ne kuma abin nan da yake na ƙin wa'azi shaidanci ne to wai zai cimma burin shi ya samu yadda yake so Allah ya nuna kuma zai samu ba kun ya tashi za a yi a duniya kun ya tashi za a yi a lahira kuma ya nuna ma masu wa'azi suna ɗauke da abokan gaba kuma abokan gaba sun hi ku yawa sun hi ku samu sun hi ku kuɗi sun hi ku dubara sai dai su kuma Allah ya hi su waɗannan duka sai sun gama dubara sun nuna muku fiyayye sai Allah ya nuna musu fiyayye kenan san da ka zo kana wa'azi ka yi haƙuri za ka haɗu da su za su yi dabarunsu za su yi nuna arzikinsu za su nuna ƙarfin mulkinsu amma kai ka riƙe gaskiya Allah zai nuna musu dubarar ta hita su da ƙarfin da ya hina su shi ya sanya sai aka buɗe da gwagwarmayar shugaban annabawa annabi Muhammad irin yadda ya samu ƙalubalanta a rayuwar shi idan dai har annabin Allah annabi Muhammad zai samu ƙalubalanta a rayuwar shi to waye kuma shi ya kai ba zai samu ba menene naka na da za ka cewa kai ba za a tsangwame ka ba idan annabi Muhammadu wanda Allah ma ya amince mishi aka samu wasu mutane suna zagin shi suna ƙaryata shi ba don ya musu wani abu ba sai don ya musu wa'azi ashe wa'azin nan yana da matsala yana sa faɗa yana sa a hankali ya tashi domin wata magana ce za a faɗa na aibin aikinka kuma a tona ma aikinka a fili ƙananan yara da mata da 'yan gari da talakawa su an kare su gane ƙarshenta su kyamace ka saboda wannan mugun aikin naka guda kuma kafin a yi wannan bayanin kana lullube cikin suturarka kai mugu ne amma mutane suna maka kallon mai alheri ne sai wani ya zo ya ɗage wannan labulen ya gwada ka a fili kaga ai ba ka so shi ba wannan shine wa'azi sai Allah yake cewa akar makallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم يسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم bayan bismillah ita surar da mun ga muku makiya ce tana da ayoyi 83 ko 84 Allah ya bude da ta da bismillah kamar yadda saba bude surori to bayan bismillah ya ce yasin ya unne da sinin da ya da sin ara waɗannan haruffa haruffa ne sanannu hurufil hija'iyya wanda an saba buɗe surori da su ba kamar yadda wasu ke cewa ba waɗannan ba ba hurufil hija'iyya ba ne ana nihin ya insani da su ko kuma suna ne daga cikin sunayen shi annabi muhammadu ana kiran shi yasin kamar ɗaha suka ce suna ne wasu kuma suka ce a suna ne na allah zance mafi inganci wanda yake da goyon bayan ayoyi da dalilai shine harafi ne kamar sauran haruffan da aka saba buɗe wasu surori da su surori 29 Allah ya buɗe da irin wannan haruffa kaga a irin wannan inda ya kawo ya'un ya kawo ta a cikin sotil maryam ya buɗe maryam da wasu harfofi daga ciki akwai ya'un yana cewa قاف هاء ياء عين
kaga صاد a ciki akwai ya'un ainun sadu to wannan ya'un din ta can irin take ana in ka ce sinun din nan ita ma ya buɗe wasu haruffan wata surar da irin waɗannan haruffan ya kuma kawo sinun a cikin su kaman suratul qasasi ko suratul wannan shu'ara'i ya ce tsasi
طاسين yasimim طاسين
domin ɗasin wannan sautin namiji ba ƙasassu ba ce ba shu'ara'i ba ce to kaga dai an samu sinu an buɗe surori 29 da harfofi daban-daban tun daga ɗaya akwai mai harfa biyu akwai mai uku akwai mai biyar akwai mai hudu mafi yawa su zama biyar ko kuma su zama hudu To akwai surorin da suke Allah ya buɗe su da alif lam mim su shida wanda akwai suratul baqara akwai ali imrana akwai suratul ankabuti akwai suratul rumi akwai suratul sajada akwai Luqman wanda su ne surori biyar wanda surori shida da aka buɗe su da alif lam mim sai kuma surori biyar da aka buɗe su da alif lam ra wanda sun fara daga suratul wannan Yunus Hudu Yusuf Ra'adi ina ɗaya Ibrahim to waɗannan su ne surori guda biyar da suka fara da alif lam ra akwai biyu da suka fara da ɗasi mim su ne shu'ara'i da ƙasas ta tsakiyar sinamli ta kawo ɗasi madadin ta kamimi sai aka tsaya da bi kawai sai kuma surorin da aka buɗe da wannan ya kamar yadda malam ya karanta sutul maryam ta buɗe da harkofi guda biyar akwai kuma ali imrana wannan ba ali imrana ba a arafi alif lam mim sad akwai kuma alif lam mim ra ra'ad kenan ko sannan akwai kuma hamim hamim hamim akwai kuma a cikin hamim ɗin su bakwai ne akwai ɗaya da take da hamim ainun har zuwa ƙarshe akwai kuma ƙaf akwai kuma nun akwai sad suratul dauda kenan ko sai kuma suratul yasin mai yasin waɗannan su ne harfofi ko su ne surori 29 waɗanda suke buɗewa da hurufin hija'iyya Allah ya kasu daga cikin harfan larabci da ake gina kalmomi da su wanda su ake gina kowace kalma da su da irin su ne ya amfani ya alƙur'ani amma in kun tari duk duniya ba za ku iya kawo kama alƙur'ani ba don ya nuna mu'ujiza ce daga Allah don haka nan malamai suke cewa waɗannan harfa guda biyu Allahu a'lamu bi maradi Allah ne mafi sanin me yake nihi da su me ma'anarsu Allah ya sani Allah ya ce wal qur'anil hakim ina rantsuwa da alqur'ani Allah ce na rantse da alqur'ani Allah da kanshi ya rantse da alqur'ani wanda alqur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuma siffa ce ta Allah an yarda ɗan adam ya rantse da siffar Allah daidai take da rantse da Allah domin siffar Allah Allah ne da haka ne idan ka ce na rantse da alkur'ani ka rantse da siffar Allah rantsuwa ta yi to yanzu a nan shi ma Allah ce na rantse da alkur'ani Allah yana rantsewa da abu don ya nuna maka karantarwa a cikin abin ya nuna maka mahimmancin wannan abin da irin amfanin shi to anan Allah ya rantse da alkur'ani Allah ya ƙara bayyana mana wani abubuwa na alkur'ani da mu'ujizojin shi da amfanin shi gare mu da zuwan shi ne ya ruha mana asiri kafin shi muna cikin tonan asiri tashin hankali duk zaman mu lafiya da albarka da arziki da wuce duniya tana ciki yanzu da ilimin muka masu amfani na raya ɗan adam albarkacin alkur'ani ne da zuwan wanda ya zo da alkur'ani Allah ke cewa alhakim sai Allah siffanta alkur'ani da alhakim wanda yake cike da kwarewa almuhkam wanda yake dauke da hukunce hukunce na adalci shi daga ganin tsarin alkur'ani tsari ne na kwarewa akwai hikima cikin alkur'ani shi ya sanya babu wata magana a duniya da ta kai daraja alkur'ani ko tsarin alkur'ani ko hikima alkur'ani domin ka gane idan alkur'ani zai yi magana da kai to ba za ka sake samun wani da ya maka magana mai tsafta irin wannan ba kaga yanzu qur'ani da yake magana akan dan adam ya tafi ya nemi arziki kaga yanzu Allah ya ce ku tahi ku nemi arziki yace wallazi ja'ala lakum al-ardha والذي zalulan جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه Allah ne sanya muku ƙasa ya hore muku ita ya ba da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya sanya albarka ciki famshu sai aka ce ku yi tafiya kaga sai aka yi amfani da kalma almashayu tahiya da nutsuwa ba gudu ake so ba sai ka gauga ba in dai ka tafi ko da baka gudu Allah zai baka abin da zaka ci da haka in gari ya waye kowa ya tafi harkokin neman sana'a shi Allah zai sa albarka kaga wajen tahiya neman abinci sai ce famshu amma wajen ibada da yake tahi neman abinci daraja da ɗaukaka sai ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya يا أيها lis-salati الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ya masu imani idan aka kira sallah a ranar juma'a fasa'au ila zikirillah kaga nan bai ce famshu ila zikirillah sai ce fasa'au domin as-sa'i ya yi a mashayi karfi ku tafi ku yi sauri ba ana nihin ka yi gudu da kafarka ba ana nihin duk tunaninka da harkokinka da ayyukanka a dakatar da su su koma kan sallah ka yi sauri ka mai da al'amuranka zuwa ga Allah wannan shi ake nihi da haka sai yace famshu ila fas'au ila zikrillah wadarul bai'a amma wajen maganar a tuba a koma ga Allah a daina kafirki sai ce fa firru ila Allah ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين sai Allah ta yi ku yi gudu yanzu nan ku yi guje a guje ku yi rige rige zuwa ga Allah nan ana buƙatar yafi wajen tahiya ibada ma kaga yadda Qur'ani yake magana da dan adam wata magana ce mai cike da balaga da tsari wanda ɗan adam bai iya irin ta to haka za ka yi ta samu a cikin alkur'ani ababe na mamaki shi za ka ce mishi hakim shi ƙwararre ne saboda wanda ya yi shi magana ƙwararre ce shi yasa jama'a babu wani abu da za ka yi amfani da shi mai daraja kamar alkur'ani duk mutum idan yana so ya nemi asi- rihin asiri a duniya ya nemi zaman lafiya a duniya ya nemi lafiya a duniya ya nemi arziki a duniya ya yi alaƙa da alƙur'ani ya rika karanta alƙur'ani da riƙa da shi in dai ka karanta alƙur'ani wallahi Allah ya kad- ya tabbatar za ka samu duniya wannan duniyar da ake nema za ka same ta kuma kai ba wahala ba za ka yi na 'yan duniya kana mata bauta ita ce Allah zai turo ta ta zo a matsayin tukwici yayin da kai kake kyamata ita kuma tana ƙaunar ka za a lallaba a ta yi a haka ba kai ka damu ita ba ta damu da kai sannan ka je Allah ya baka lahira ya gama maka bi Qur'ani di yana wannan Shehu Ibrahim Kaulaha a cikin waƙe-waƙen shi yana cewa إذا كنت في هم وغم وكربة فقرأ كتاب الله تنجو من الغم إذا إذا كذا cikin هم baƙin ciki da walaƙanci da talauci da kaskanci sai ce faƙar a kitabin la karanta littafin Allah tan min alhammi za ka tsira daga wannan baƙin cikin a nan shehu ya faɗi gaskiya lalle abinda shehu ya da gaskiya ne إذا كنت في هم وغم وكربة فقرأ كتاب الله تنجو من الهم haka yake ciya kaga wannan abin da ya faɗa gaskiya ne kuma dole a ɗauke shi gaskiya ne a irin wannan maganganu dole a ce Allah saka mishi da alkhairi an gane ko don haka idan kana cikin wani bukata ka karanta alkur'ani nisa da muke da alkur'ani jama'a shi ya kama na matsala ko da kuke ganin baku da nesa alkurani muna nesa da shi na farko kun ga mu cika karatun shi ba inda za ka gane in ma mutum ya maka gardama kyale shi a buɗe lakwal ba da kan shi zai ga abin a buɗe lakwal furibe wannan terminal ake yi a cikinta wannan birebe ake a cikinta amma ana yin bak ne abin da ya shahi wato seri dai ko seri a ko seri sai ko seri seri seri wannan kuma ana yin ana yin bak ne na alqur'ani da hadisai kana da ɗa biyu biyu suna isla uku ɗaya biyu suna islamiya ɗaya na ta turanci waccan ta turancin idan aka ce jika ɗari da sittin da biyu ne a shekara waccan ta musuluncin aka ce shekara jika hamsin sai an same ka ka gaza biyan jika hamsin ɗin nan a shekara amma kana iya biyan wancan jika ɗari da sittin a shekara wannan hili suke a ƙasashenmu na da magaram da ma sauran ƙasar Nijar a fili ne kowa ya san da haka kuma idan mutum yana karatun ƙur'ani yau idan da zai zo ya tsaya da wata baƙan mota ku gadanta da leda ba a makunce leda ba ko ga liman ne ya fito wanda ransu zai ɓaci sun yi wanda ransu zai yi fari cikin yawa kuma wanda ba za su iya daure sun yi magana su ce min aina haza anna laka haza ya liman billahi ladhi sun yi yawa banda wanda shi da garan nan ya dinda zawa sallah rika ta to abin nan na gane dai ba tsoron Allah bane nan ku gane babban malamin mu malam Umar Andai gida ya gina duk duniya mutane suka fara tuki kazagi to na ji in dan siyasa nawa ya gida irin wannan ba kai zagi ba mutumin da ya je madina ya yi karatun alkur'ani mutanen madina suka yarda ya iya suka ba shi aiki yo wanda nijar ta yarda ya iya ta ba shi aiki shi ma ya samu kuɗi ya gida mutumin da ya iya qur'ani aka yarda ya iya madina saudiya ta bashi wanda ko shugaban ƙasar ku ya je madina ya je saudiya sai dai ya maula baba da maula ba shi ne kuke tunanin dan ya gina gida gidan banza wanda za a bashi aljanna ba eh kaga aljanna an luka bi irin wannan kaman ya me gida ba cikin wannan amma da ganin shi aka yi a haya yana neman ka da Allah ka bashi mota an kore shi saboda bai iya biya zai koma wani karamin gida ko yana ce da Allah ka taimaka da wani gidanka wani in ka kanka da gyara da haka zaka ce eh wannan ya dace da malinci wa ga maka ka ce addini saboda haka ba mu ɗauki alkur'ani da ƙimar da tar kamata ba shi yasa muke ganin wahalhalu ba mu karatun shi mu kanmu ba mu sa ƴaƴanmu su karatun shi kuma ku sani karatun alkur'ani yakan zamnar da gari lafiya yakan jayo ma gari arziki ba sai tare sun yi wahala ba abinda malamai mutane suka yi bayani ba ma malamai ba birnin yan jamme yan jamme na wani ƙasa kenan chadi gari ne wanda aka ya shahara da yawan karatun alkur'ani a cikin gida matan 'yan cadi suna yawan karatun alkur'ani suna koya ma 'ya'yansu alkur'ani ya zama to a jammai na dare in yayi in ji sautin qur'ani ka yi yawan ji da kowane sauti kun ga gari ne wanda aka jima ana mushi ta'addanci ana so a ruguza ƙasa ko tun daga tambal boyi aka kashe shi ake ta musiba makiya suke ta samun abubuwa amma sai da Allah ya sa ma wannan garin albarka a yau jamme da tahini tahiya mai kyau kwarai tahiniya mai kyau tahita gine-gine tahita komai sai da Allah ya sa ma wannan ƙasa albarka duk da yakin da ake sai da ta kai ga tudun mun tsira ta shiga cikin ƙasashe masu arzikin man fetur da kaza da kaza mutane suka ce mafi sirrin abin da ya gyara garin to alkur'ani ne haka nan idan ka samu garuruwan da ake karatun alkur'ani kamar mai ne akwai abubuwa na ta goma shi da Allah musu da alkur'ani duk da suna taɓar gaza amma sai da Allah ruwan musu da alkur'ani da wani alkur'ani to idan ana yi lokacin da damagaran take karatun alkur'ani duk duniya aka ce damagaran mutane suna girmama ɗan damagaran suna ganin kowa san da ko kuma yan demokuraɗiyya aka san damagarawa da siyasa ba darajar da kuka yi domin ba aikin ku bane siyasa banza bai kamata ba a san ku a demokuraɗiyya a san ku a alƙur'ani in za ku yi ƙarfin mutum ku yi ƙarfin shi a ƙura a tilawa ku yi ƙarfin shi a tafsiri ku yi ƙarfin shi a tajawidi ku yi ƙarfin shi a nahawu ku yi ƙarfin shi a kaza a kaza yo siyasa kyauta za ku same ta dole a yi da ku ko he ɗan siyasa ya gama ya zo hannu ku ne remote control ke hannun ku juya sai kuka ɗauka da a nan garin idan za a ma yarinya aure sai ta yi har da alƙur'ani musamman a birnin da magana idan biki ba har da kina ma tunanin wa zai aure ki wa ma zai aure ki idan idan kina wannan ba ki da mai aure amma yanzu kaka aka yi an samu matsala to shi ya sanya mu kulla alakan mu da alqur'ani ta wajen karatun shi da daukan nauyin karatun shi karka ce na tsufa ka rika yi duk harafin da ka karanta kana da ladabi ko baka iya ba an gane ko bayan lada biyu kuma kana da albarkar da zaka samu kuma shaidanu ba za ka rika zuwa gidanka ba ko wurin kasuwancinka ko wurinka karanta qur'ani mu'amala da qur'ani tana nesan taka da iblis an gane ko sannan shi qur'ani idan ka sa ƴaƴanka suka hardace shi idan aka je lahira ko kai guda musulmi ne mai saban Allah ka cancanci ka je wuta wallahi Allah ba zai bari ba ka je wuta sai Allah ce ma ɗanka ya ceto ka ana ba mai har da alƙur'ani ceto na mutum saba'in a wajen ɓangaren uwa da uba shi ce ta mai har da alƙur'ani ya sha bamban da sauran wanda ake ba ceto wanda ake ba ceto idan aka ba su mutum goma to wannan mutanen goma ba su za su zaɓo su ba Allah ne zai ce musu da wane da wane da wane kirga masa goma amma shi mai karatun alƙur'ani za a bashi a bashi dama ya zaɓo a cikin yan uwanshi kawai illa kai keta ma ka'ida ya ɗauko mushiriki wanda ba mushiriki ba ko mun saɓan shi in dangin shi ne ya ɗauko shi to shi ya sanya ba za ku san darajar alkur'ani ba ya ku uwaye maza da ku uwaye mata sai kun mutu an danna ku cikin kabari kun shiga matsala sai ku ga matsalar ta kau ku da kanku za ku rika mamaki ya aka yi ta kau sai a ce muku ƴaƴanku ne suke karanta alkur'ani ladan yake zuwa muku ya sama muku sauki amma shaidan da yake makiyinku ne a hanyar alkhairi ya yarda ya ɗora ku a sharri ya hana ku alkhairi sai ya hana ku ganin girman alkur'ani da sanin har da alkur'ani tana da amfani sai ya ɗora ku kan tsarin boko tun da shi ana ganin amfanin shi yanzu yanzu nan ɗan ka samu bulantariya ya koma wajen ƙasar taskira yana aiko jika ashirin ashirin ita wannan jika ashirin ita ce kake ganin wata tsiya ce ba ka ganin wannan albarkar da ƙur'ani ke ta ba ka ganin yadda maka har yanzu da kake gani billahi da zima da mun alkur'ani idan suna nan a yadda suke sun yi malaman da suka yi boko daraja ko yau ba wai daraja idanun mutane ba a samun duniyan ma yanzu misali bari in maka misali malam kabir gombe wani ma'aikaci gare ku a nan kasar wanda ya kai shi albashi bai da wani albashi a wata amma wani ma'aikaci ne wanda zai kai shi motar da yake hawa baka hawa rigar da zai saba kasa ba to mu bar nan misali malam Musa Yusuf Asad Sunna mu bar nan professor Pakistan duk a ƙura'an ne ba 'yan boko ba ne sannan furofeso labdu sannan mu koma furofeso mansur sannan furofeso sani umar sannan shi ga nan malam umar andai malam iliya nan wani ma'aikata ce ma'aikatar shi nawa gwamnati take biyan shi da gidan shi da gidan wanda yake dirkitar me bambanci da gida da motar da zai hawa da wanda aka bashi aiki duk ba haɗe ba me ya ruwa mishi asiri to kai kana tunanin idan baka saba a ce ba mu ce ba kar kai boko ba a'a kai mu so muke kai boko kai alqur'ani idan da ka samu karatun boko da karatun alqur'ani to yanzu ka samu nurin ala nurin yanzu ka hime karatun qur'ani shi kadai kun gane ko saboda ana so a hada ilimi guda biyu kar ka hada daya Allah ta'ala sa mu dace sai ce wal qur'anul hakim ina rantsuwa da alqur'ani mai cike da gwaninta mai kuma hukunci na hikima na adalci me yasa Allah ya rantse sai Allah ya ce innaka laminal mursalin innaka lalle haƙiƙa kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam laminal mursalin wallahi kaga ya kawo haruffa da suke kalfafa a gara ya ce innaka tabbas kai ya ce la wannan lamu lamul kasam ce minal mursalina kana cikin manzannina ɗaya ne daga cikin annabawan da na aiko kenan Allah ya aiko annabawa dewa to in kana neman annabawa manzan Allah sallallahu alaihi ɗaya daga cikin su ne in juwa in ji Allah wannan malamai suka ce amsa ce Allah ya bayar ga kafirai a suratul wannan ra'adi karshenta wa yaqul ladina kafaru lasta mursala kafirai da suka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Makka sai suka ce lasta mursala lalle kai ba a aiko ka ba kai ka aiko kanka ba Allah bai ce ba ya aiko ka kai ba annabi bane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya ce mishi kulka ce musu kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa ya zama shaida tsakankani na ni da ku idan ni nike da gaskiya Allah shine shaidar gaskiya ta idan ku kuke da gaskiya Allah shine shaidar gaskiyar ku Allah zai bayyana mai gaskiya ko ni ko ku in ni annabi ne Allah zai gwada in ku abinda kuka faɗa ba annabi bane ni Allah zai yi bayani sai Allah sabkar da wannan surai dan yayi bayani ya mai da martani ga wanda suka soki annabi shi ba zai bar annabin ya mai da martani da kanshi ba saboda darajar manzon Allah ta wuce idan an gaya mishi bakan magana sai ya yi tsaye ya tanka da mai tsaya mai gaya mishi bakan magana din a'a Allah ne zai tanka ma wanda ya gaya ma annabi magana in wulakantawa ce Allah zai wulakanta shi in kashewa ce Allah zai kashe shi shi yasa manzon Allah bai taba bari gima ko ya bata rai a wani abu da ya shahi janibin shi shi ka gaya ma abu ko shi kama abu sai dai ya haƙuri ya kyale ka kila ma har ya ma kyauta amma Allah kuma ba zai barka ba amma idan kana so ka ga manzon Allah ya bata rai ko ba zai yarda ba taɓa wani abu na addini na bauta ma Allah ka ce ba za a yi ba ko kuma ka kawo wani abu na shirka to yanzu za kun saba da annabi Muhammadu ko kai waye shi yasa da Allah ya ga manzon Allah yana kishi a wajen in an taba shi sai Allah ya ce to ni ma zan yi kishi in an taba ko yau idan ka tsare dokar Allah Allah zai tsare maka naka rayuwa da mutuncinka da haka sai Allah ya ƙaryatar da kafirai ya kawo haruffa domin sun ce lasta mursala kai ba manzo mai Allah ce innaka lalle kai wallahi minal mursalina kana cikin manzannina to ba ma wannan kaɗai Allah ya tsaya ba bayan kana cikin manzanni ce ala siratin mustaqi kuma kana bisa tafarki madaidaici menene tafarki madaidaici addinin da Allah ya yarda da shi addinin da Allah ya aiko annabawa addinin da shi kaɗai ne Allah yake karɓa bai karɓa wani addini in ba shi ba an gane ko alamun hajin wa dinul qawim addini tsayayye wa shari'un mustaqim da shari'a wadda ke daidaitacciya mai kyakkiya mai faɗi shari'ar da ba a ƙureta shari'ar da zamani baya cin mata a ce ya ta kai inda ta gaza shari'ar da wata al'umma ba ta zauwa ta zarce ta ko ta hi ƙarhinta ko ilimin mutanen ya zarce ilimin shari'a a duk zamanin da za a zo duk iliminka idan aka ɗauko shari'a za a ga bai kai na shari'a ba duk tsarinka duk kyakkyawan tsarinka za a ga bai kai na shari'a ba duk kyakkyawan duk ladabinka za a ga bai kai na shari'a ba duk tausayinka bai kai na shari'a ba shari'a da take dindindin ce mai faɗi kuma kowane ɗan adam in ya shiga cikinta yadda ka san hanya express da in kana tahiya wata mota ba ta tsare maka gaba akwai inda za ka bi ka gewaye ta ka yi ta tafiya ka mai gudu ga wurin shi mai tafiya a tsa- a tsakiya ga wurin shi mai tafiya a hankali ga wurin shi kai dan kasa ma ga gehen shi kai hatta da wanda zai yi gare ga inda aka mishi tanadi yayi gare in gyara zai hadda runwa in wani zai jira hadda rumfa za ka ta ganin wurare da aka ajiye da bancina da zama har ma da ababen sayarwa a wurin to irin wannan ne musulunci yayin da ka shiga musulunci kana da lahiya kai sallah kai azumi ladan ka gashi wanda bai da lahiya bai azumin bai iya sallah a tsaye shi ma na da lada za ku yi tarayyar lada tare da shi kaga marayi bai rasa ba mai abin yi bai rasa ba shine mustaqim abu mai fadi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam yana bisa wannan addinin wa hadha siratun wannan shi wa wa hadha sirat wannan wannan wannan tafarkin wa manhajin da wannan addini din dinul ladhi ji'ita bihi shine addinin da ka zo da shi ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama min rabbil alamin min rabbil izzati daga Allah ubangijin buwaya Ubangiji gagararre, Ubangiji ƙwararre, Ubangijin rahama, Ubangijin da shi ne wanda yake da duniya shi yake kula da duniya shi yake abin da ya ga dama wani baya abin da ya ga dama Allah ne kaɗai ke abin da ya ga dama shi yasa yake cewa tanzilun tanzilul azizur rahim wannan addinin da ka zo da shi tanzilun sabkakke ne daga Allah min rabbil izzati daga rabbil izzati ubangijin buwaya ubangiji mabuwayi arrahim mai yawan jin kai bi ibadihi ga bayin shi almu'minina ga muminai kama kala ta'ala kama yadda Allah ke cewa wa innaka latahdi ila وإنك siratin لتهدي إلى صراط مستقيم lalle kai annabi sallallahu alaihi wa sallama latahdi kana shiryarwa ila siratin zuwa ga tafarki zuwa ga addini mustaqiman na gaskiya daidaitacce to shi waiwa ke da da yace siratin lahi صراط alladhi- الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض shine addinin Allah Allah da shi yake da mallakar abin da ke cikin sammai da kasai shi kadai kuma yake da su ala ila Allah tasirul umur ku saurara.
ألا إلى الله تسير الأمور zuwa ga Allah ne makomar al'amurra gaba ɗaya suke to wannan addinin ne kake kan shi shine ka zo da shi yanzu kun ga nan an fara rigima da masu jayayya da wa'azi sai aka fara da su kore han- su ɗauki hankalin mutane da cewa annabin ma ba annabi ba ne ƙarya ya wa Allah shi ya zo da ra'ayinsa ya jingina ga Allah ko sai Allah ce a'a ni ni na aiko shi ga ma abin yadda yake ya mayi wani ƙarin bayani fiye da yadda abin da kafiran ko da za su ƙara wani amsa gaba to an ba su amsa yanzu kaga an kore shi bihai wani mutum ya rika shakkar annabtar annabi Muhammadu ko idan mutum yana wani kokonto wa ya aiko annabi Muhammadu Allah wannan abin da annabi ya zo da shi daga al- daga daga Allah alqur'ani daga wurin wa yake maganar waye maganar Allah ce shine alqur'ani mai girma maganar Allah ce kenan dole wannan a wayi gari ne an kore an ƙaryata duk wani mai ƙaryata manzancin manzan Allah kun ga an fara sama ma wa'azi gindin zama domin annabi Muhammad shi ne shugaban masu wa'azi dan a tabbatar da wa'azin nan daga Allah ne in ka ƙi shi maganar Allah ka ƙi dokar da ka je ka a cikin shi dokar Allah ce in ka ga baka yarda ba da Allah ne baka yarda ba hanin da ka ji an hana kaza Allah ne ya hana in ka ka ƙi hannuwa Allah ne ka ƙi ya hana ka kar ka ɗauka wani ɗan adam ne ka jingina shi ga mai yin wa'azi wannan shine fa'idodin da za mu samu dalilin da yasa aka buɗe da rantsuwa da cewa an rantse da alƙur'ani domin Allah ya rantse da alƙur'ani saboda daraja alƙur'ani saboda maganar Allah ce anan kaga muhimmancin ƙur'ani ya fito idan ana magana alƙur'ani kai kana dubin constitution ko kana dubin wani dokoki na duniya kai kana dubin wasu ƙa'idodi na demokuraɗiyya za su iya kai ƙasa gaba to an fara ma maganinsu ƙarya ne kuma kuma kun san ƙarya ne shi ma wanda ya zo da abin ya san ƙarya ne domin a ce ga wata doka ba ta Allah ba ta saba ma ta Allah kuma a ce tana taimakon mutane billahi ladi ƙarya ne kai da ka yarda kai da ita ma kai kanka ka san kai makaryaci ne wanda ya zo da ita ma makaryaci in ma ka ga mutum yana barazana yana wani kakkare ta lillahi allazi la ilaha illa huwa ya shi kanshi din ya san ƙarya yake kuma ya san wanda yake gaya ma sun san ƙarya yake kuma yan wannan barazanar da yake ta yana ka hujjoji ita hujjar ma ƙarya ce dalili kome saboda corruption zan ce wasu ƙasashe na duniya suke tattaro kuɗi sun talautar da namu ƙasashen sai sai ce ma dubututuwanmu da gwamnatocinmu da sauran jama'ar da suke faɗa a shi da sauran ɓangarorin iliminmu sai su ce akwai doka iri kaza muna so ku amince da ita wannan yana daga cikin ƙa'idodin duniya yadda duniya za ta ci gaba mu ma shi yasa muka ci gaba amma ga miliyar kaza duk wanda zai yi wannan aikin wuni yana da jika 60 yana da jika 100 dubututuwa ko ne da miliyar miliyan kaza in sun yi adaptedin abin to idan mutum ya ga wannan idan ya zo yana yawon kamfe ɗin wannan abin an zubo mishi kuɗi ga mota sabuwa mai sanyi kullum yana jin alat yana shigowa ƙyararren kaza sun shigo ƙyararren kaza sun shigo sai ya gamu da kai kace wannan abin ba gaskiya bane sai ya ɗauki karkarwa ta kana neman dakatar da wancan alat ɗin sai ya ta kawo dalilai idan ya ji dalilan ba su yi ba sai ya ta neman wani a taimaka wannan mutanen mu taurin kai gare su in ba a yi ba maganin malamai in ba a yi ba wane ne jandarmomi ku kama to kai jandarma kama kai polis kama kai soja kama kai mai kuɗi kama kai mushen lafal kama ɗan lafal kama a sa hannu in aka sa hannu radda matakka ta tabka ma tsiya ga matan nan ta bahaushe da bala'i a banza ma in iska ce bari aka aka bata in ta dankala ma ya kace na saki aka ce to ba ta motar ka ba ta gidanka kuma sai ka da karkace malamai wannan mutanen Allah ne musu albarka kai kake da mota kai dokar da ta ci ko shi ne yanzu ma tana nan an zo an mika ma shugaban majalisar dokoki mataimakin shi za a yi karatunta a cikin mai Theresa May ku faɗaka akwai iskanci sabo da za a yi yana nan ana so a ce da gadon namiji da mace daɗe ne saboda akwai su dokoki da yake ba ta yarda to ina an dawo da su yanzu ana so a dawo da su a ƙarƙashin wannan rishin kuɗin kuma sai a yi haka da kuɗi sai ka ji dubututuwa suna ce a'a shi ai abin mutane ba su gane ba mu ma ba muna sallah ba da kake sallah limamin sallah ne kai cikin ku kabban maharacin alqur'ani babu masanin tafsiri a cikin ku ba wanda zai dauki nauyin musulunci billahi da aka dauki assembly din aka ce gaba ɗayan ta ta jahilaici a addinance ba wanda ya sai da kai majalisar malamai ce majalisar dokokin Nijar ce ba majalisar malamai ce da haka abin da ya shafi addini ba kun yi kaɗan kun yi tsirt ku gane ƙa'idodin addini har ku mushi doka kuna yi kuna yi ko kuna niyya yi mu kuma gaskiya kunutu zami mu ce to kowa Allah ya hada shi da abin da zai hada shi dan Nijar kasan musulmi ce wanda yace sai ya tilasta an yi kafirci Allah ga kai gashi kai kace a addinin nan muna yi da kai da shi waye mai karhi honorable ne ya Allah ga honorable zai ja sai mu gani ai ba kada bace wallahi walla ba kada bace ya wuce kadawa ya wuce kada da haka nan kar su yarda su idan suna yi wannan abin kar a ba su kuɗi ku ci kuɗin ku ba mu hana ba in an ka miliyarori ku zo amma ku gabatar da abin ga talakawa talaka ba sun yarda ba shi kenan ku ko da wakilan talakawa ne kuɗi ku kun cinye daman mai mulki ba a mai beki amma kar ku ci kuɗin ku ce za kuma 'yan Nijar barazana kan kowa a waye ki. kuma kar ku ɗauka cewa akwai wata doka da kuka santa duniya ba santa ba alƙur'an babu ita da abin da kuka sani mun san shi abin da muka sani kun ba ku san shi ba an gane ko to irin wannan wallahi idan mutum ya san zaman lafiya ya bi Allah ya bi manzon shi sai Allah ke cewa malami litunzira qauman ma unzira ba'uhum fahum ghafilun Allah ke cewa litundira qauman an sabkar da wannan alqur'ani ne dan ka gargadi wasu mutane wannan su mutanen da za a ma gargadi qauman ma litundira qauman ma undira aba'uhum mutanen da uwayensu ba a musu wannan gargadin ba kenan waɗannan mutanen da Allah ya aiko annabi cikinsu da Allah aiko annabi cikinsu ba wai an taɓa aiko wani annabi ba ne a cikinsu a'a annabi Muhammad shi ne annabin farko wannan an yi dogon bayani na buɗe dalilai a cikin suratul wannan subhanallazi suratul isra'i akwai wanda suke cewa wannan maɗin sila ce litundu da ƙauma yake idan ka gargaɗi mutanen da daman an gargaɗi uwayensu a bisa wani dalili suka ce ai annabi ibrahim shi ya kawo garin makka annabi isma'ila su ne masu garin kuma shi annabi ne ka koya yi wa'azi ko kenan waɗannan an musu wa'azi to amma zance mafi shahara wancan zamani ya yi nisa a asalin makka da ta zama gari ta zama an ta ginu ba a taba wani aiko wani annabi a cikinta ba annabin da aka aiko a cikinta annabi muhammad sannan su kansu larabawa daman kala-kala ne kamar wannan kala kusan uku ne akwai larabawan da aka shahe su babu su ma a duniya kwata-kwata yanzu kun ga madayana da samu larabawa ne amma waɗannan an shahe su babu su to waɗannan su kuma larabawan da suke kamar makka da sauran wurare su kuma waɗancan na madayana da annabi salihu sai aka aiko shi iya ƙabila shi ba duk larabawan duniya ba domin inda duk laraban duniya Allah ya aiko shi da sai a shahi laraban duka to amma da iya ƙabila shi ne sai aka shahi iya ƙabila to wannan laraban da aka rage su ba aiko musu bai zama to manzan Allah ne annabi su na farko wannan shine zance mafi shahara kafin annabi wanda yake da goyon bayan ayoyi da yawa kafin annabi babu wani annabi a cikin makka ba san shi ba don haka bisa jahilci suke ko rubutu da karatu ba sa yi shi yasa ka ce dan ka gargadi wasu mutane wanda ba a gargadi iyayensu ba fahum gafiluna su a gafala suke to wannan fahum tunda aka kawo fa'ul don ta nuna maka tartibin waccan ma ba sila ba ce nahiya ce ma unzura ba a gargaɗi ba a ba uhum sanadin rishin gargaɗin fahim he suka zamanto gafilu na gafalazu domin in suka zamanto ma sila ce ba nahiya ba ce sai zamanto fahim gafilu na ai gafilu na su gafalallu ne da karantarwar da annabawan da suka gabata suka musu abin yayi nisa to amma dai wannan cewa ba a gargaɗe sun ba shi yahi kusa shi yahi dacewa da sauran ayoyi sai Allah ke cewa mi laqad haqa alqawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun wannan aya kuma kun ji ai tana magana ne da laraba maka ko litundira qauma ma undira aba'u to wani kar ya ɗauka wannan aya ta ci karo da sauran ayoyin da aka ce an aiko annabi zuwa ga duniya gaba ɗaya ga ashe a ce a wannan aya an ce litundira kauman wasu mutane kenan an san mutane to wannan an fara ne da su bata bata kore ba sauran jama'a duka manzanci ya gama kowa kamar yadda aka yi bayani a baya har a surar da muka wuce so ta saba'i mun yi wannan bayanin ko kuma arsalaka illa kafatan linnas kafatan linnas kaga ta dauki wannan dan haka nan Allah yake ƙara mana bayani laƙada haƙƙal ƙaulu ala akasarihim fahum la yu'minu Allah yake mana bayani yake cewa haƙiƙa shi ubangiji haƙƙal ƙaulu kalmar azaba ta hallaka ta wajaba ala aksarihim akan mafi yawan mutane fahum su la yu'minu da ba za su yi ba imani billahi da Allah wala yusaddiqu da rasulahu ba za su gaskanta manzannin shi ba wannan wanda Allah a cikin iliminsa na gaibi ya halicce su da wuta to su ne wanda kalma ta hatta wani ya wajaba azaba ta wajaba kansu wa zai iya sanin su sai Allah a cikin mutane ga su da yawa kafirai ne baka iya cewa wancan kafirin shine haqqal qawlu ala aksari wannan wajaba azaba ta wajaba akan shi dan ba zai yi imani ai baka sani ba kai sai in kaga kafirin da ya mutu akan kafirci kace to yana cikin waɗanda haqqal qawlu ala kafari amma kafirin da ana wa'azi daga baya musulunta to kaga ya fita daga cikin waɗanda to kaga a cikin cincirun da mutane ba kai ba gane waye in an yi wa'azi zai yarda waye ba zai yarda ba sai wa zai san haka sai dai abinda Allah ya bamu labari gaskiya galiban a kowane zamani mutanen banza sun fi yawa haka Allah ya faɗa ya ce ƙalilan ma tazakkaru ƙalilan ma tu'minu wa ƙalilun min ibadiya shaku wa ƙalilun ma hum sai ke cewa akasaruhum la fasiqun akasaruhum kafirun akasaruhum la yu'minun wa inna katiran minhum la fasiqun wa inna katiran minan nasi an ayatina la gafilun kaga mafi yawa mafi yawa haka hadisin manzon Allah ya tabbata daga manzon Allah cewa Allah zai ce ma annaba Adam ya ware ‘yan wuta cikin ‘ya'yan shi, in ya ce nawa zan ware ya ce cikin kowane mutum dubu a hudda ɗari tara da tisa'in da tara a kai su wuta a hudda ma aljanna ɗaya a hudda ma wuta dubu wanda ɗari tara tisa'in da tara dubu ba ɗaya. Wannan kaga ya fi ƙarfin majority ko kaga ba ‘yan fursan ba ne. Kaka za a yi fursantaji ɗin ɗaya a cikin dubu. Eh? ‘Yan? to kaga abin ya wuce yadda duk za ka yi tunani ko saboda me ɗaya ce cikin dubu za a hudda ba ɗaya ce cikin ɗari ba wanda yake nuna maka lalle fasattun sun yi yawa to kaga ya je da wannan aya cewa akasaruhum mafi yawan su layi ba za su imani ba irin su ne Allah yake faɗa a suratul baqara sawa'un alaihim a an سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون duk ɗaya ne ka musu wa'adi kar ka musu wa'adi ba za su imani ba shi Allah ya san su wane ne wannan kuma kaga ai ba kore wa'azin bai yi manzo Allah ci gaba ne da wa'adi su waɗannan da Allah yake nufi ya san su shi kuma manzon Allah an ce ci gaba da wa'adin shi amma akwai wanda ba za su yi imani ko yayi ko bai yi ba to he- dan wanda ba zai yi ba imani sai a daina wa'adi sai a ci gaba da yi me yi sai yayi kuma haka akan yi da haka wannan aya kuma ma- wani imamu ibn wani imamu wannan qurtabi yake cewa raddi ne Allah yake yi a mut- akan mutane wasu aqida qadariyya zamanin wannan Umar bin Abdul Aziz an ka taba kawon dan aqida qadariyya gaban Umar bin Abdul Aziz ya ce mishi wane eh, an ce kai kana da aqida kaza kaza kaza Ya ce a sharri aka mun oke sharri aka ma ya ce sharri aka mun to babu lai ba gaskiya bane ke nace ba gaskiya bane to sai ya yi mushi ya dai ka mushi hujjoji hujjoji ya gamsar da shi ya ce ya gamsu ya ce to wane ka yi alkawari wannan abin da ka yi gaskiya ne ya ce yi ya ce to ya Allah idan wannan bawan naka da gaske ne ya tuba ya daina wannan abin ya Allah ka rufa mishi asiri duniya lahira idan kuma ba tuba ba ce ya Allah ka gama shi da wani mai mulki mara tausayi ya mushi wulaƙanci da ba a ma wani ba ashe wannan mutum da ya koma inda yake sai shiga sai Allah gawa da wani mai mulki aka kama shi aka yanke mishi hannun hagu aka yanke kafar dama kuma aka tsire shi sanda aka tsire shi din wani yake cewa da ido da na ganyen ce mishi wani me ya same ka haka yace addu'a bawan Allah ce amirul mu'minin ya ce da mai wannan rantsuwa da ne in muna huci ne Allah tura mini asiri ni ko shine to kuma shine abin ya same ni domin Allah ya ce laqad haqqal qawlu haƙiƙa ya wajaba a kansu cikin ilimin Allah me ya wajaba a kansu akasaruhum la yu'minuna mafi yawan ba za su yi imani ba shin wannan ba ilimin Allah ba Allah bane ya kaddara haka wannan kaddara ya kaddara ce mi kauni Allah a cikin ilimin shi ya san duk abin da za ba su ba za su yi imani ba to akwai wanda zai ce a in kaga mutum ya bace ba Allah bane ya batar da shi Allah ne yake batar da wanda ya ga damar batarwa bisa adalcin shi amma baka dogara da in baka yi ba abu ka ce Allah ne bai gaba dama in yi domin Allah ya ga dama kai shi yasa aka zo garin ku ake wa'azi aka baka hankali aka baka wannan kuma kai din nan abu nawa ne ka zaɓi wanda ya yi maka kamar wanda bai maka ba kana da hankalinka kenan sai ka nemi taimakon Allah kuma he ka yi abin da kake iyawa kaga Allah zai taimake ka ba zai taimake ka ba addinin nan da kake gani yanzu duka ba gardama gardan ba ake wance ce kaza ne wance ce kaza ne wance ce kaza ne idan ka biye yawan wannan gardan damin ba sai ma ka yi tunanin ba shin ya za a iya yin gamu da katar da na kirkin da na kirkin ba wannan za ka yi kallo ba za ka ba shi za ka yi amfani da shi ba ai dai akwai na kirkin ko a cikin mutane da yake ba ka iya ba sanin waye na kirkin waye wannan ba ko to kai a matsayinka na ɗan adam bawan Allah mai hankali na ɗaya roƙi Allah na biyu nemi na kirkin iya fahimtar da Allah ya baka idan za ka bi mutum bi shi don gaskiya shi don abin da ya faɗa gaskiya ne idan ka ga abin da ya faɗa ka ga gyara bari wannan abin nemi gaskiya abin da yake shine daidai idan ka ɗauki mutane a irin wannan matsayin ba darajarsa kake kallo ba tsuhonsu ba ba rigunansu ba ba su bane yan wuri kaza ba yawansu kake kallo ba me suka faɗa kake kallo in yayi daidai ka yarda in ya saba ka bari to wannan ba za ka wannan kuma kana roƙon Allah Allah gaskiya nake neman addinin ka wanda ka aiko annabi Muhammad shi nake so in yi gwada mini shi sai Allah ya ɗora ka kan daidai din ba zai bar ka ba sakarai ya raka wasa da hankalinka amma daman a zuciyarka akwai wanda ka hiso shi kake so ya yi galaba akwai wanda kake ki ba ka so ya yi galaba to ai kaga daman kai ga inda ka karkata in aka faɗi gaskiya ba naka bai faɗa ka rika kallanta kana ɗari-ɗari in naka ya faɗa aka katar ya ɗanyi wani gam da katar nan take kai ta kuwa to kaga ai wannan ya nuna damar ra'ayi gare ka kamar irin na 'yan siyasa ne kaji ana ce a'a ai mu duka dan Nijar dan Nijar wanda di ya ci amma daga an ce wane ya samu dubu hamsin ce hey wane in kuma aka ce wane ya samu dubu uku hey dariya makiyinsu ne kenan ko da an ce wannan mai dubu uku ya je dubu ɗari a wani kai ce ma kuɗi ne wallahi ma kuɗi ne to kaga wannan ra'ayi ne kake bayyanawa idan da duk ɗan Nijar ɗan Nijar ne a cikin ba ubanka ba uwarka in suka ci ba wanda zai tuna da kai wallahi ƴaƴansu za su tuna da su ko ɗan garin ku ne biladi bai tuna da kai inda wannan ka ɗauka ƙa'ida wa zai amfane ka ba amfanin kai da shi ba ya baka ka cinye ya gyara yankin ku ya gyara ƙasarku kai kai kasuwancinka cikin nutsuwa ka yi aikinka cikin nutsuwa ka yi kaza ɗinka ka nema ma kanka abinci ba ka rika tunanin ba mu yan jam'iyya kaza ne sallah ta zo a bamu tiraman sallah a bamu sukarin sallah ok daman kun zaɓe shi dan ya baka sukarin sallah ko shikenan he sacin miliyar biyu ya baka sukarin jika ashirin shikenan a ci gaba in yau ka sha sukari gobe fa to wannan shine matsalar mu idan za ka yi abu tsakaninka da Allah da ikhlasi ba a addini da bin wani ana addini da bin Allah da manzon shi kowaye in ya faɗi gaskiya ka yarda wallahi in ka ji abin da ba gaskiya ba in akwai halin tambaya ce wannan abin ban gane ba a mini bayani in ya ta da faɗa ba gaskiya ba shi ma ke nema ɓadda ka ne ke so nemi ama bayani mai gaskiya baya faɗa mai abun haɗi bai faɗa in ka ji ana faɗa abun faɗi ya ƙare sai ka cike gurbin rishin abun faɗin da faɗa dan ka rihe dan ka tabar makunya da rishin hankali amma mai abun haɗi bai faɗa gani da dalilin ne kai na faɗa kawai kamar da mi ta bayani kazan nan kaza ne kazan nan kaza ne kazan nan kaza ne ga hujjoji alquran da hadisi ba sun kare ba na kaza su kare in ni ne bane da gaskiya nawa za su kare iya abin da zai kuma ku gane dole duk inda kaga ana rigima an samu gaskiya a kowane bangare sai dai wani bangaren ya fi wani ba wai muna nihin kaf a wajen kowa na babu gaskiya ba a'a ai ba haka bane dan adam ai bai irin haka ba kuma muna kore muku mutane mu ce muku kaf mutane ba musulmi musulmi ne kurakurai ne suka shigo akwai su a wajen su akwai su a wajen mu muna da namu in kuku hango ku yi bayanin su mu dan ba ku so muke alwa su ba su yi me muka yi bai da kyau i bayani kawai a gyara shi mun ba addinin na Allah ne ba namu bane kuma ban mu kai kanmu aljanna me muka yi a gyara faɗa shi in daidai ne mu kawo kariya da hujja da hujja qur'ani da hadisi in kaji ana ka kariya a babban qur'ani ba hadisi ana kwatamce kwatamce yo kai yanzu baka gane ba yanzu duk duniya kake abin nan ba shekaru kaza a to ba hujja ba sai ba yanzu wayo ne ake so a maka ana kwatamce kwatamce ana maka misali Allah samu gani idan da hujja ayoyi ake kawo to anan zamu dakata mun yi darasi guda a cikin wannan sura mai albarka darasin gaba za mu tashi a in naji Allah jiya na kihin ko in Allah kai mu gobe lafiya za mu tashi a aya ta shida ta bakwai wani ko ta takwas ce a aya ta takwas a cikin sufi yasin wannan duk shimfiɗa ce ake akan abin da ake so a sanar da mu yanzu ne za a shiga gwagwarmayar da ta fara tsakankanin annabi da mabiya wanda suka yi zamani da shi a maka su suna kin wa'azi shi yana so ya yi wa'azi suna ga ba abin da ya kawo musu tashin hankali sai wa'azi kuma wannan za ayoyin za su karantar da kai wallahi kiyayya ta addini ta fi kiyayya ta yan uwantaka idan mutum bai san addinin ka zai iya kashe ka ko da shi ya aihe ka wannan rahama ta aihuwa da tausayi wallahi addini yakan yakan yakan kaushe ta uwa ta rika neman halakar ɗan uba ya rika neman kashe ɗan shi ba haka ya faru da annabi ibrahim ba sanda za a saka shi wuta uwar shi wata nagari uban shi yana garin kaji an ce akwai wani mutum da ya ce bai kamata ba ko ya rika jin tausayin shi koma gehe yana roƙa mishi Allah ya tsere da shi shi kaɗai aka bari uwai tun da ya zagi gumaka shedan ya ziga ta gara babu shi da zagin gumakan su uwa shi ce haka uba haka yan garin kaga akwai yan uwa akwai kannan uwa kannan uba yayyu kanne duka suna nan shi yanzu mandan Allah ba diya da yan uwa ba a makka da aka zo gidan shi aka kewaye za a kashe shi sai da Allah ya ce ya hijira da za a kashe shi ma don tunanin kar a ce mutum ɗaya kashe shi a samu matsala sai a ce ɗan gida kaza ne a samu rigima tsakanin gidansu da gidan manzan Allah sai aka ce kowane gida he ya ba da mutum guda har gidansu manzan Allah he da ya ba da mutum guda za su taru gaba ɗayansu su ruhun mushi a yi taro ɗanku ne ku ci ku taron yanka shi kawai saboda magana ya ce Allah ku kuma kuna da wani abin da kuke ganin daraja shi ya ce wannan abin bai daraja Allah ke daraja aka samu rigima wannan zai nuna maka idan mutum zai ki ka ga addini da gaske kikin ka ba wasa bane ke wannan kar ka dauka wasa ne idan mutum kuma yana son ka a addinance da gaske ke ba wasa bane domin za mu ji irin wannan shine ya sura wannan za ta bude mana ɗaya bayan ɗaya shi kanshi manzon Allah din hukuncin da suka yanke mishi na kisa bayan sun zagaye gidan shi Allah ya tsirtar da shi ba su haƙura ba bin shi suka yi bayan sun bi shi kuma kuɗi suka sa wani ma in ya kashi raƙumi ɗari ne ladanka in ka kashe shi kan ake so a gani in dai aka tabbata wannan kan shi ne ko kuma ka ɗauro shi ka kashi da rai yadda su za ka kashe raƙumi ɗari wanda ya raka shi tun da har ya goyi bayan shi ma kan shi raƙumi ɗari kaga hukuncin kisan bai tsaya ba ko ya koma makka madina suka bi shi madina a madina aka yi haɗin kai da yahudawan da suke madina aka zagaye shi kaga kullum cikin neman ran shi ake kuma ha duk wanda suka haɗu da manzan Allah in ya mishi kirki sai ya musulunta kan kirki labari yana kai musu mutumin nan bai cutar da mutane mutumin nan amfani da mutane mutumin nan gashi gashi gashi ba wani fada su yake amma billahi allazi la ilaha illa hu har ya gama rayuwar shi ya gama zaman shi na duniya suna neman rayuwar shi sai da Allah ya tsare shi ya sanya ma da mutuwar shi ta zo gubar da aka bashi a Khaibara sai Allah ya sa ta taso ita ta zama ajalin shi dan ya samu ladan shahada shekara uku tsakankanin cin naman da da wannan dan dai ya nuna maka me makiya da suke son kisan shi me lahin shi kaga dai mun mu da kirki shi ko to amma haka manzo Allah idan zai maka kyauta in ka ce bani in ya tashi misali ka ce bani jika ɗari he baka jika ɗari in ka ce na gode na gode he to a ƙara maka ɗari in ka ce na gode sai a baka miliyan ɗari sai ka kai kana kuka kana na tuba na tuba ba na ƙara ba lillahi da akwai wanda ya taba zawa ce ya rike manzon Allah hakan nan riga shi rike daga baya ma wai dan wulakanci ka cin kwalab baya ta ta hi zahiri ta gaba wai yana cewa ba ni dukiyar Allah take hannunka tunda ba ta babanka ba ce kaga ga wulakanci ga riko ga nan sabai suka ta ce a ku yi bari ku bari abin da ya faɗa ta Allah ce ba ta bace kuma ba ta baban na bace ku sake shi a dauko ni kake so ya faɗa abin da yake so ina son raƙumin da zan hau da kaza da kaza da kaza ka ce ai raƙumi dai ba zai maka ba sai aka kawo mishi goma shi da ke neman ɗaya ce ya ɗan jikuya ce wallahi na gode Allah saka ne gaskiya na ji daɗi a na gode ba sa ka abin ba sai ka ce to ya ka sai aka ƙara mishi ɗari ya ce na gode sai aka ce yin wasu dubu ta a ƙarar ce ina tuba ya wuce godiya yanzu he ya faɗi ya ce na tuba ba na ƙara ba babban Allah dai kai mu gobe lafiya barakallahu bi hamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuma Allah ko wani ko albarka Allah ya barka Allah ya samu cika da imani Allah ka sa aljanna ce muku mun Allah ka karba ibadodin mu Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka yi da mu ka zama da kasan mu lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kai kowa gidan shi lafiya Allah ka sanya ayyukanmu karɓaɓɓu ne ya Allah muna tawassale sunayenka sufofinka Allah ka ba mu ayyuka masu albarka Allah ka sanya albarka cikin sana'o'inmu da kasuwancinmu da duk abin da muke yi na alkhairi ya Allah muna roƙon ka sanya albarka cikin shi ya Allah muna roƙon ka muna tawassale sunayenka sufofinka duk abin da muke nema wurinka Allah ka ba mu abin da muke jin tsoro na sharri Allah ka tsare mana shi ka raba mu da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وعلى بيته وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين